بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أثبر أشرند شدا قوة ذو الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم na da shekara 1436 daidai da goma ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na talatin daga cikin jeren giyar kasusun karatun littafin iqtida usiratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangije jikan shi da gafara littafin iqtida'us siratul mustaqim yana tattaunawa ne akan mas'ala mai muhimmanci a cikin aqidar musulunci ita ce mas'ala ta alwala'u wal bara ibnu taymiya yana karantar da mu ka'idoji da usul da yadda musulunci ya tsara cewa musulmi ya guje ma al'adu da tafarki da manhaji da tunani da irin ainihin take-taken rayuwa na kafirai kafiran nan sawa'un kafirai ne masu littafi irin yahudu da nasara ko tsuran maguzawa ne irin farisa da rom babu shakka ibn taimiyya ya kai matuka wajen tantance bayanai game da waɗannan ainihin matsaloli allah ubangiji ya saka mashi alkhairi a karatun da muka yi na ƙarke kafin tafiya hutun sallah babba muna bibiyan ainihin al'imamu shekul islam ibn taimiyya talharrani allah ya ji kanshi da gafara a inda yake tattauna mana bayanai game da hadisai da ainihin nassoshin alkur'ani waɗanda suka zo suna karantar da wannan aqida yana tafitan mana da fawaid a cikinsu za mu tashi a inda yake cewa faqad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an wasl ash-sha'r manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya bada labari game da ainihin ƙarin gashi attachment na gashi da mata suke أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثته حين أحدثه نساؤهم manzo Allah ya bada labarin cewa banu Isra'ila kamar da muka ji hadisin ya gabata banu Isra'ila sun halaka ne sun taɓe ne a lokacin da matayensu suka suka kirkiro wannan bid'a ta ƙara gashi yana daga cikin dalilan taɓewa da halakar banu Isra'ila annabi ya faɗi wannan ne yuhadhdhiru ummatahu mithla zalika yana jan kunnan al'ummarsa cewa kar su fada irin wannan hadarin kar su bar matan su na ƙara gashi suna kallon su mata da ƴaƴa suna ƙara gashi musulmai suna kallon su ba su hana ba wannan ya zama sanadiyar halaka kamar yadda hakan ya faru ga yahudawa walihaza qala muawiyah don haka ne da mu'awiya ya zo madina yana bayani akan wannan hadisin kamar yadda muka ji a baya ya zo da samfurin irin gashin ya daga akan mumbar ya nuna wa mutane cewa an samu matsala 'ya'yan musulmi suna yin irin wannan aikin sai ce ma kuntu ara anna ahadan yaf'aluhu ila yahuda ila yahudu yace aini a iya sani na ban dauka wani zai iya aikata irin wannan aikin man ba ba yahude ba ko mu anan da haka ake tunani ko ba za a iya tsammanin cewa musulma 'yar musulmi wata ma 'yan limamin musulmai za ta fito da attachment ko ta fito da matsatsin kaya babu hijabi ko tana yawo a gari tana tambele ire-iren waɗannan abubuwan da zaran an ga mace tana yin su to za a fara tunanin to ko dai ba musulma bace kai da har wando da mata suka mai da shi yanzu yayi suna sakawa iri-iri ga suna in an ga mace da wando a ungon musulmi za a ɗauka kafara Allah ya tsare mu fama kana min ziyyil min ziyyil yahudi allazi lam yakun alaihi almuslimuna malam ibn taymiya yace duk wani abu wanda yake min ziyyil yahudi sitiram yahudawa allazi lam yakun alaihi almuslimuna wanda ba a san musulmai a al'adan musulmai ba a san suna sanya irin wannan sitirar ba imma an yakuna mimma yu'azzabuna alaihi ko dai ya zama abin da zai ja aiwa mutane azaba ne aw mazannata zalika ko kuma ana zaton zai iya zama sanadin azaba ko ana da hujja karara cewa wannan zai ja musu azaba zai ja musu halaka ko kuma ana sa ran wannan abin zai wanda kai su ga halaka ba aw yakuna tarkuhu hasman limadati ma uzibu alai ko kuma ya zama barin shi yafi dan tsare katangar yuwar ainihin wato hakan ya jawo azaba la siyama idza lam yatamayyaz ma huwa allazi uzibu alaihi min ghairi musamman ma idan ba za ka iya tantance an ce an musu azaba saboda sun canza abu kaza sun canza abu kaza daga ciki kuma har da sutura mutum da ba za ka iya tantance da wanne ne da wanne ne a cikin sutura wanda suka canza ya ja musu azaba ba su yahudu to barin sanya suturar da aka san nasu ne wanda ba ka da tabbas akan ya ja musu azaba ko bai ja musu ba to ya fi fiye da ainihin ka saka kamar a ce ga ruwa ne kofuna guda uku ɗaya an ce lafiyayye ne ɗaya ana da tabbacin yana da guba ɗaya kuma ana tsammanin yana da guba amma ba za a iya tantance maka babu label a jiki cewa wanne ne wanne za ka ce ne bari kai na janje ni gidan gauro duk wanda ta faɗa kai ka sha dole ka kyale su gaba ɗaya saboda aƙalla ko dai ɗayan possibility guda uku duk wanda ka ɗauka ko dai shine mai guba ko shine maras guba ko shine wanda ake tsammanin yana da guba duka probability za ta faɗa kan shi ko to a lokacin in ka so ka tsira da rayuwarka me za ka yi sai dai ka haƙura kawai duka to haka sutura yahudawa akwai wanda na daga cikin abin da suka yi aka yi musu azaba akwai wanda ake tsammanin ya ja musu azaba akwai wanda ba a san ni ba ya ja musu azaba ko bai ja musu ba za ka abin da ya kamata kai a matsayinka na musulmi in dai sutura irin ta yahudawa ce su aka sani da ita sai ka guje ta kawai gaba daya ina fata mun gane wannan fa innahu qad yakunu qad ishtabaha al-mahdhur bi ghayrihi dan abin da zai zama a lokacin shine abin da ake haramtawan ya cakuɗe ya ainihin rikirkice da wanda ba shi ba fayutrakul jami'u da ka dole a bar su gaba daya kama annama yukhbiruna kama yadda abubuwan da yahudawa suke ba mu labari a hadisu bani isra'ila abubuwan da suke ba mu labari na annabawansu da zamunansu da sauransu lammashtabaha sidiquhu bi kadhibi lokacin da aka wayi gari gaskiyarsa ta ci kurkude da ƙaryarsa turikal jami'u sai aka ce a bar su gaba daya ba shine kaida ba duk abin da aka ji daga banu Isra'ila sai in ana da wani nassi daga alqur'ani ko ingantacciyar sunna da ya goyi baya amma an ba haka ba aka ce kar a ƙaryata kar a gasgata saboda mene akwai gaskiya akwai ƙarya kuma sun cakuɗe da juna ina fata mun gane wannan wa aidan ma rawa nafi'un an ibn umara qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce har ila yau riwayan ainihin wato nafi'u daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama abdullahi dan umar yace manzon Allah yace au qala qala umar ko kuma yace umar ne ya faɗi cewa idza kana li ahadikum thawbani falyusalli fihima idan ɗayan ku yana da sutura guda biyu wato kwarjalle kenan da mayafi to yi sallah tare da su fa illam yakun illa thawbun in ba shi da sai tufa guda ɗaya kadai falyattazir bihi to ya daura shi a jikin shi ya lullube jikin shi da shi ya ainihin ya dauri kamar daurin kirji da mata suke misali ko saman cibiya wala yashtamil ishtimal yahud kar yayi irin lullubin yahudawa kaji rawahu abu dawuda wa ghayruhu bi isnadin sahihin gashi a ƙasa inda malam ya fassara ma'ana hadisin yake cewa fassarahu al-khat wa ihtimalu al-yahudi fassarahu al-khattabi bi qawlihi abu sulaiman al-khattabi ya fassara wannan a cikin sharhin da yema sunan abi dawuda ma'alimus sunan yace huwa an yujallila badanahu thawba shine mutun yan daidaye mammatse jikin shi da tufa wa yusbilahu min ghairi an yushila tarfahu ya ainihin ya matse karshen ta yadda zai zama babu wani abu da yake rawa na tufa kaman body hog haka ya zama tufan ta matse jikin mutum babu wani abu da ke rawa a jikin tufa haka ya zama a matsa haka mun gane to wannan shine tufan yahudawa jama'a duk ku duba yawan irin tufa da mutane suke sawa masu irin wannan sura waye sun yawan su maza da mata har ma yanzu in tela yau mutum riga mai faɗi sai ka gawai kamar ya mai da kai ba ƙauye da galibin mutane haka suke kallo idan tela ya musu riga mai faɗi kar ma dai mata su ji labari kawai ai ya mai da su ƙauyawa ya ɓata musu yadi ko ya kashe musu atamfa to wannan kayayyaki da mutane suke sakawa matsatsu body hog ne sunansu ko wane ne sunansu kayan yahudawa ne jama'a gashi hadisi ne sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama wancan da aka ce ko umar ya ce yadda malamai suka fassara magana cewa umar ma ya taba bada irin wannan fatawar ma'ana ya dogara da hadisin shi ma ya bada fatawa wa hadha al-ma'na sahihun an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama min riwayati jabir wa ghairihi wannan ma'ana ta tabbata daga ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama riwayat jabir dan abdullahi da waninsa annahu amara fi thawbi dayyiki bil ittizari duna ijtimal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa idan tufanka yana da ainihin kunci to ka daura shi ne kada ka bari ya ainihin nai daidaye jikinka ya zama ya matse jikinka wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi huwa qawlu jumhur ahli al-ilm wa fi madhhab ahmad qawlani yace wannan shine magana mafi yawan ainihin malamai a mazhabin imam ahmad akwai magana ɗayan biyu ko dai halarci na ainihin sa matsatsan ko kuma rashin haka wa amma al-ghardu annahu qala wala yashtamil ishtimal al-yahud yace manufar da ta sa na kawo wannan hadisin anan shine annabi yace kada a yi lullubi irin na yahudawa fa inna idafatal manhiyi anhu ila al-yahudi danganta abinda aka hana zuwa ga yahudawa dalilun ala anna li hadhihi al-idafati ta'siran fi an-nahy dalili ne akan cewa wannan hanin yana da tasiri wajen ainihin wato wannan dangantawa ta da tasiri wajen hanin hanin saboda na yahudawan ne kenan kamata kaddamar tambihu alai kamar da a baya aka faɗakar akan cewa da babu wani alaka da cewa abun yahudawan mummuna ne da ba za a ita cewa kada a yi irin na yahudawa da sai a ce kawai kada a yi kaza ba sai an ce irin na yahudawa ba wa aidan famin ma na hana Allah subhanahu fihi an mushabahati ahlil kitabi yace har ila yau daga cikin abubuwan da Allah ya hana mu yin kama da ahlul kitabi a cikinsa wa kana haqquhu an yaqdima fi an yuqaddama fi dalail kitab yace wannan magana zan kawo ta cancanta ne in kawo ta a can baya a cikin dalilai daga cikin alqur'ani wataƙila ɗabi'a ta dan adam na manta ban kawo ta a can ba ko wani dalili qauluhu subhanahu shine fadin Allah a gani ai a can baya kawo ayoyi ce daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da Allah ya hana mu kama da ahlul kitabi akwai wata hujja ga ta wadda aya ce na na na ga cancantar dama a can baya na kawo ta da Allah yake cewa alam ya'ani alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaqq wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wannan aya jama'a an ba da labarin cewa Abdullahi dan Umar in ya karanta ta yakan yi kuka har ya wuni yana kuka har kan shi ciwo akwai babban bawan Allah daga cikin manyan malamai na ainihin atba'u tabi'ina al-Fudayl ibn Iyad kamar da Zahabi ya ba da labari wa min qablihi malaman tarihi irin su ainihin al-Imam Abubakar al-Khatib al-Baghdadi Allah ya gafarta musu gaba daya suka ba da labari a tarihin wannan bawan Allah cewa wannan aya ita ce sanadiyar shari'arsa da aka ce barawo ne mai haura katanga ya sata wata rana ya hau kan katanga yana kan katanga fa zai tafi yawon sata ko wani tambele irin wannan sai kawai ya ji wani kuma alaran ma yana sallar dare a makwabta kawai yana bi ta kan ayan nan dama iskantin da yake da ilimin shi da wayewa kan shi ba jahili ne irin fataktan nan ba sai ji kamar da shi aiki kamar ana ce mishi ne yanzu kai lokaci bai ishe ka ba ya kai iya da za ka yi imani sai ce gaskiya ne lokaci yayi kawai sai saki katanga ya fasa sata shikenan dalilin shiriyarsa to Abdullahi dan Umar haka in ya karanta ayar duran da ya zo yana wato muraja'a karatu ko yana karantawa ya ta kan ayar nan to hankalin shi yakan tashi kwarai domin Allah cewa yake alam ya'ani lil ladzina amanu yanzu nan lokaci bai kure ma mu'minai ba jifa mu'minai ake cewa suna suna ganin har yanzu lokaci bai yi bane an taksha'a qulubuhum li dhikrillahi zukatansu su ainihin zama masu tsoron Allah su zama sun natsu saboda ambatan Allah wa ma nazala min alhaq da abin da ya sauka na alqur'ani sa al-imamu ainihin al-qurtubi suka ba da labari a cikin tafsirinsa wa min qablihi al-imamu tabari cewa wannan aya ta sauka ne a farkon al'amari a madina an shekara wajen goma sha hudu sha biyar ana ainihin karantar da alkur'ani zaman makka da zaman madina har an yi yakin badar to sai zama sahabbai yanzu kawai kowa ya shanta ke ana gana ai mun riga mun ta nasara yanzu kowa tsoron me yake in gari ya waye kawai sai kowa ya samu dandali ya zaman shi ai kafira ana tafawa ana cin gyada da masara duk wanda ya wuce ana kallon shi ana surutu mai kasuwa ya tafi mai gona ya tafi mutane suka zama dai kawai yan duniya irin yadda muke dan nan yanzu kowa bai da lissafi in banda duniya to shine sai Allah kamar yadda Ibn Mas'ud yace sai Allah ya kosa haka yace fastabda'ahumullah sai Allah ya kosa da cewa abin da suke ya ishe shi irin wannan abin da mutane suke yanzu jama'a duk wanda ka ji shi bai da lissafi in banda duniya zai yi kaza ya yi kaza yana yin kaza kaza yake so yi duk waɗannan abubuwan sun shafi duniya ne kawai baya tunanin me Allah ya ce me manzon Allah ya ce ya ya kamata ya aikata wannan abin da yake so ya aikata bai sakocin shari'a shin ya cika farillan shi daidai yana aikata abin da ya wajaba akan shi na ayyukan alkhairi tarbiyyar iyalansa kula da makwabta jin kan talakawa ainihin wato biyayyar iyaye zaman lafiya cikin al'umma faɗan gaskiya duk wannan bai da mutane ba kawai ya za a yi business ɗin shi inshora ya za a yi kasuwancin shi ya faɗaɗa ya za a yi albashin shi ya ƙaru ya za a yi ya ƙara gyara fasalin kyan gidan shi ya sai sabuwar mota ya ga wata budurwa ya za a yi ya kwace ta agun wani saurayi da aka ce shi take so duk irin waɗannan abubuwan na duniya kawai suka da mutane to in ana kanta alkurani fa babu ruwansu ana kanta hadisi ba ba ruwansu ko rediyo wani ya bude ya ji ana hadisi kawai sai kashe ce kawai wala wannan ne suke damun mutane ya fi so ya ji an saka wani kiɗa wani music wani shiri na banza na ƙarya da gaskiya shi ya damu mutane duk sanda ga mutane suna riƙe da rediyo kowa ya ya dana to me suke ji siyasa tattali abin nan hasashen yanayi wasan kwaikwayo duk waɗannan abubuwan me abubuwan banza ne ko da suna da amfani to amfaninsu na can ƙasa ne bilmuƙarana idan amfana abin shafi lahira ba za ga mutane yanzu an ce karfe takwas zuwa takwas da rabi ko takwas da rabi zuwa tara ana yin hasken musulunci ko rabin sa'ar makantar shek abakar mahmud gumi ko tafsirin malam jafar mahmud adam kaga kowa da rediyo yana sauraron ya dan ya ji abin da ya shafi addinin musulunci ya gyara ba amma an ka wuce bakin anguwa karfe shida na safe ba shida fa da sassafe kowa nan yana jan america gaskiya suke fara ƙarya suke fara oho shi da yaji kuma zai aiki da shi kuma duk inda ya zauna wannan ita ce ajandar da zai wuni yana ji haka idan dare yayi ga ga mutane kowa da me suke ji nagarta freedom brila wazobia waɗannan fm ɗin suna kaɗe-kaɗe ko suna shirye-shirye na da suke cewa wai nishaɗantarwa da ilmantarwa duk me mutane suke ji shirme ina fata mun fahimci wannan jama'a to kuma abin takeici har da waɗanda muke cewa mu ƴan addini ne muka irin da yaran arna ko waɗanda suka sa addini gaba duk inda muka je maza kawai mun zauna muna irin wannan abu shan takewa kawai muke yi to wannan aya duk ta ci mu jama'a alam ya'ani lil ladzina amanu shin lokaci bai kure ma masu imani ba an takhsha qulubuhum li dhikrillah zukatansu su ainihin raurawa su ji tsoro saboda an ambaci Allah an ambaci Qur'ani wa ma nazala min al-haq da kuma an ambaci abin da ya sauka na gaskiya wala yakunu kal ladina utul kitaba dan kar su kasance kaman ahlul kitabi min qablu kafin yanzu ahlul kitabi aka sauka aka sauka musu littafi suka saurara amma zuciyarsu ta bushe akan ta Qur'ani mutane basu ma san me ake cewa ba ba wai dan suna da jahilci ba fa dan bai dame su ba dan bai dame su bane fatala alaihimul amadu sai lokaci yayi tsawo ma ainihin wato su ahlul kitabi din faqasat qulubuhum sai zakatan suka bushe zamu zo mu ji hadisi daga ainihin sahabi Abu Musa game da fassara wannan aya ku duwa gani jama'a abin da ke faruwa shine sai mu ce a mu ahlus sunna ne salafiya ne mu yan izala ne mu mai muna tarka addini sai mu ga kaman mun shikenan mun samu immunity ba mu da matsala mu tunda dai ina sallah irin ta annabi ina kwatantawa ba na yin abu sai na ji mai suna ta ce to shikenan kawai sai na ci gaba da harkokina kawai ce a yanzu ainihin ban da matsala ba za ka ankar ba sai ka zuce ka tayi tayi tauri qasad qulubuhum sai ga ai kai baka da matsala kai kana ta harkarka jama'a ina fatan mana fahimta wasu malamai sun fassara ayar da cewa allazina amanu ta farkon nan ana nufin munafikai ne wato wanda suka yi imani da baki amma imani bai shiga zukatansu ba amma wannan fassara ce mai rauni saboda reaction din malaman da suka ainihin wato ayatin daga cikin sahabbai da sauransu waɗanda muna tabbacin ba munafikai bane yana tabbatar da ba munafikai wannan kadai ta shafa ba ta shafi duk wani wanda yake kururuwar imani ina fata mun fahimci wannan fa qawluhu wala yakunu mithlahum cewa kar mu kasance irin yahudu nahayun mutlaqun hani ne wanda yake sakakke an mushabahatihim daga kama da su ta kowace fuska wa huwa khasun aidan fi nahyi an mushabahatihim fi qaswati qulubihim sannan kuma hani ne a keɓance game da kama da su a wajen ainihin wato taurin zuciyarsu da rashin arzikin zuciyarsu wa qaswatul qulubi min samaratil ma'asi dama kuma zuciya ta yi tauri ta makance tuna daga cikin wato abin nan ne sakamakon zunubi yana daga cikin samara yana daga cikin wato consequence na zunubi kamar yadda hadisi ya tabbatar mutum yana zunubi ana ɗiga wani baƙin algaribi na tasirin zunubi a zuciyarsa in ya tuba ana gogewa ana ta ɗigawa yana ta zunubi ana ɗigawa baya tuba har zuciyar ta ta zama baka kirin a lokacin da zai wayi gari baya jin tsoron yin zunubi baya kunya idan mutane saboda idan yana yi baya jin koda ɗarɗar a zuciyarsa na cewa bai kyautawa wanda da yake yin zunubi baya jin wannan ɗarɗar ɗin alama ne akan cewa zuciyarsa ta mutu ka ko ga zuciya in ta makance in ji aliyu na mangi ganin ido bai yi fa'ida ba. Allah ya tsire mu, waƙar wasafa Allah subhanahu bi hal Yahuda fi gairi mawdu'in, kuma wannan ƙaswatul ƙulubi ɗin Allah Ubangiji ya siffanta Yahudawa da cewa suna da bushashiyar zuciya a wurare da dama, faƙala ta'ala, kamar yadda Allah yake cewa, faƙul nadribuhu bi ba'adiha, ka zalika yuhyi Allahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'aqilu. Ƙarshen ƙissa ta ainihin baƙara ko? da aka ce su yanka suka yi ta rigima suna gaddaddami Allah ya ɗaura musu ainihin dokan mai tsanani a kai fazabahu hawa ma kadu ya fa'aluna da Allah ya ce da ƙyar suka samu sai Allah ya ce bayan an yanka ta ku ɗauki wani ɓangare na ainihin wannan naman wannan dabba wannan saniya ku bugi wannan mamaci da ita zai tashi ya baku jawabi akan waye kashe shi kazalika yuhyi Allahu al-mauta Allah ya ce musu yadda ku ga haka dinnan kaman kaman kyaftawa ido da bismillah da ba washe ke cewa haka Allah yake tada matattu ba wani abu bane mai mai wahala a wurin Allah wa yurikum ayati kuma Allah yana nuna muku ayoyinsa ne alamun cewa shine Allah mahalicci mai kashewa da rayawa la'allakum ta'qiluna dan ku samu ku zama masu hankali thumma qasat qulubukum bayan duk sun ga wannan fa sai Allah ya ce daga baya kuma sai zukatanku suka bushe min ba'da zalika bayan wannan yanayin da kuka gani bayan a gabanku mutum ya mutu kuka yanka saniya kuka ɗauki wani ɓangare na namanta ko jikinta kawai aka buga mai kamar da za ta shi mai bacci ya miƙe ya ce wane ne da wane suka kashe ni ya kuma ya ci gaba da mutuwar shi kuka ga irin wannan aya mutumin da ya ga irin wannan aya jama'a bai kamata a ce ya koma kafirci ko ainihin rashin arziki ba ko amma Allah da kai ce shikenan kuma daga baya sai kuka kuma kuka zukatanku suka bushe fahiya kalli hijarati suka bushe ɓam kamar dutse au ashadda kasuwa au ashaddu kasuwa ko ma kace sun fi dutse bushewa ka duba irin yadda dutse yake a bushe babu ni'ima a jikinsa babu laushi babu wani ainihin wato taba taba haka a jikinsa kowa da ya san dutse yadda yake Allah ya ce kai sun ma fi dutse fa tsananin bushewa saboda mene wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar dan daga cikin zukata duwatsu akwai wanda yake tsatsagewa ruwan kogi na fita daga jikinsa wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu alma akwai wanda yake bubbudewa ruwa ya fito a jikinsa wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah akwai dutsen da yake ragargajewa saboda tsoron Allah wa mallahu bighafilin amma ta'malun kar ku dauka Allah bai saba da kuke aikata bane ya ku yahudu ka duba mutumin da Allah ya ce dutse ma ya fi shi alfanu wajen imani wa qala ta'ala Allah ya sake cewa a cikin wuraren da ya kwatanta Yahudawa ya ba su siffar cewa suna da bushashen zuciya Allah ya faɗa ya ce walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri من تحتها الأنهار إلى قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم وصفة إن الله يحب المحسنين الله يفعل أينهم واتو أتكين صوت الماء إليك نقول yace walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila hakika Allah ya dauki alƙawarin mabanu Isra'ila yayi alƙawari da su da Allah yake cewa idza akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila alladhina utul kitaba latubayyinannahu lin-nasi wa la taktumunahu shine alƙawarin da Allah yake ishara kamar da malaman tafsiri suka fara yace wa ba'athna minhum 12 naqiba muka ainihin aiko wakilai guda 12 daga cikin su waɗanda ainihin wato suka wakilci waɗannan ƙabilu a wajen tattaunawa da annabi Musa da kuma wajen shan ruwa ɗin nan. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah ya ce ina tare da ku ya ku banu Isra'ila. La in aqamtumus salata in dai kun tsaye da sallah wa ataytumuz zakata kun bayar da zakkar dukiyoyinku wa amantum bi rusuli kuma kun yi imani da manzannina wa azzartumuhum kun ainihin girmama su kun taimake su wa aqradtumullaha qardan hasana kun bai wa Allah rance na gari mai kyau kun yi sadaka kun yi ainihin kyauta da makamantansu in dai kun yi waɗannan ayyuka la ukaffiranna ankum sayyi'atikum duk zan ainihin gafarta muku zunubanku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma duk na shigar da ku aljannai waɗanda ainihin ruwa na kogunan aljanna yake gudana a ƙarƙashin su har zuwa fadan Allah da yake cewa fa bima naqdihim mithaqahum amma sai suka karya alƙawarin su duk wani alƙawarin suka karya shi gaba ɗaya da suka karya Allah ya ce la'annahum sai muka tsine musu albarka waje Allah qulubahum qasiya muka sanya zukatansu suka zama busassu yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna juye zantukan Allah suna karkata da zantukan Allah daga daga bigiran su Allah ya ce kaza sai su karkata ma'ana su tawili wa nasu hazzan mimma dhukiru bihi suka manta abu mai tarin yawa daga cikin karantawar da aka musu wa'azi da ita Allah ya ce wala tazalu tattariu ala kha'inatin minhu ba za ka gushe ba har yanzu da ake magana da kai ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai har ma yanzu da mu muke makarantawa har ƙarshen duniya ba za ka gushe ba kana lekowa kana ganin ainihin munafurci da ha'inci a cikin ayyukan yahudawa kaji qur'ani ke littafin gaskiya fa'fu anhum wasfa amma ka kauda kai kawai ka share su karka damu da su inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ainihin kyautatawa ko kuma ya zama wannan tattali ala kha'inatin minhum wasu malamai suna ganin tana komawa ne akan mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi zai rayu da su ko wanda za su rayu a cikin musulunci za ba za su gushe ba suna kwaikwayon waɗancan take-take na ainihin Yahudawa su ne aka ce ka kauda kai daga barin su kai ainihin karka damu da su kun ga nan ma Allah ya kira Yahudawa ya ce ya mai da zakatan su da alna qulubahum qasiya kamar da yace summa qasat qulubukum a can wa inna qauman min hadhihi al-ummati sai malam ibn taymiya yace tabbas akwai wasu al'ummai a cikin wannan ai mutane a cikin al'umman musulmai mimman yansibu ila ilmi ila ilmin aw dinin wanda suke dangantuwa zuwa ga malanta ko kula da addini daga cikin malamai da ustazai akwai wasu mutane kad akhadhu min hadhihi sifati bi nasibi sun dauki wani rabo daga cikin sifa yahudawa wani ne yake ishara kai shine ainihin wato naqdihim mifaqahu tahriful kalimi an mawadi nisyanu hazzin mimma dhikru fi itla'uka ala kha'inatin minhum duk waɗannan sifofin yahudawa ne ko yace an samu wasu daga cikin mutane a cikin al'umma masu dangantuwa zuwa ga ilimi ko addini ma'ana malamai da ustadai kenan ko zaka samu malamai da ustadai da canza magana Allah ba haka bane jama'a kowa zai kawo misalin wannan malamai da ustadai da mantawa da addinin Allah mantawa da abin da suka karanta an sun zo yin hukunci ko wani abu a rayuwa sai kawai kaga kamar ba malamai bane duk sanda suka zo wani biki ko wani sha'ani ko wata harka ko wani rikicin duniya ko wata siyasar rayuwa sai kawai kamar ba su ne ba ba ka bane haka nan kuma zaka same su da ainihin kana kana ganin ha'inci da rashin gaskiya a cikin al'amuransu game da rayuwa game da addini game da kasuwanci game da siyasa game da tattali game da zamantakewa game da komai jama'a ku duba wannan mulahaza da ibn taymiya yake tun a zamanin sa fa yace wa inna qauman min hadhihi al-ummati mimman yansibu ila ilmin aw dinin qad akhadhu min hadhihi sifati bi nasibin fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata jama'a kowa ya tsaya shiga tattayin shi na sha fadi muna karatun nan cewa littafin nan tsamagiyar kan hanya ne sai ka kuma gefa kai kanka hisabi waɗannan abubuwan abin da ka san kana yi kuskure kawai ka gyara shi kenan babu abin da ya kai cin riba karatu fiye da in ka ji abin da kake yi ba daidai ba ka gyara in ka ji abin da kake kusuri ka kokari ka wuce haka in ka ji abin da kake yi daidai ka dage akan yin sa kai ne ka ci riba karatun kafin kowa ya ci riba sa kenan Allah ya samu dace yara zalika man lahu basira ibn tamiya yace duk wanda yake da zurfin kwakwalwa sai ga wannan kara ba sai an buga maka misali ba fa na'udhu billahi min kulli ma yakrahu Allahu wa rasuluhu muna neman Allah ya tsare mu daga duk wani abu da Allah da manzansa suke kyama wali hadha kana salafu yuhadhdhirunhum hadha dan haka magabata suka kasance suna tsoratar da junansu daga irin wannan take-taken farawal bukhari ga misalai akan haka farawal bukhari fi sahihi an abi abil aswad qala al bukhari ya ruwaito daga ainihin wato abul aswadi addu'ali ya ce ƙala ba'asa abu musa ila ƙurra'i ahalil basara abu musa al'ash'ari yana gwamna a ƙasar basara sai ya aika aka tara mashi gaba ɗaya alaran momi fada kala alaihi salasami'a rajul qad qara alqur'ana sai da aka samu alaran ma mutum 300 kowannen su masanin alqur'ani fa qala sai ce antum khiyaru ahalil basara yace ya ku alaran momi ku ne zababbun mutane a cikin mutanen garin nan wa ƙura'uhum ku ne makarantansu fatuluhu kowa a cikin ku je ta karanta alƙur'ani kar ku yasa da karanta alƙur'ani wala ya tulanna alaikumul amad kada wanda ya sake zamani ya tsawo da shi baya karanta alƙur'ani baya aiki da shi yana ganin wai shi alaramma ne ya riga ya haddace ya ci musabaka ko an ba shi limanci shine limamin juma'a ko shine limamin tahajjudi limamin shekara sai shekara duk in za a je wani taro shi ke taro da addu'a ko shi ke jan baki a tafsiri shi ke yana gana ai ya riga ya gama da wahalar ƙwar'ani da aka ba ruwan shi da karantawa ko fataqsu qulubukum sai zukatan ku sai su bushe kama qasad qulubun man kana qablakum kamar yadda zukatan magabatan ku suka bushe cikin yahudawa wa inna kunna naqra'u suratan kunna nushaddihuha fi tuli wa shiddati bi bara'a yace da muna karanta wata sura wadda muke kwatanta ta wajen tsayinta da tsananin da ke cikinta muna kwatanta ta da suratul tauba suratul tauba tana da tsanani ba arziki a cikinta ba daga kafa shi ta ko bismillah ba ta da ita to yace tana da tsawo da kuma tsanani irin bara'a fa unsituha amma yanzu an mantar da ni ita a zahiri daga cikin irin surorin da aka saukar daga baya aka dauke tilawarsu ghaira anni hafiztu minha sai dai na haddace daga cikin wannan sura faɗin Allah a cikin wannan sura da Allah yake cewa law kana libni adama wadiyan min malin labtaga wadiyan salisa da mutum zai zama yana da ainihin kwazazzabo yana da wani katar rami da aka cika mishi shi da zinariya da dukiya har guda biyu da sai yayi fatan ina ma zai samu na uku ya za a yi juya su zama guda uku saboda tsabar buri da san duniya irin dan adam duk wanda yake da naira dubu so yake su zama dubu biyu mai dubu goma so yake su zama ɗari mai miliyan goma so yake su zama ɗari haka kowa so yake ya ga ya fi da ya ƙaru babu abin da suka ɗan adam cikin shi ya haƙura sai ƙasa a cikin kabarinsa wala yamla'u jawfa ibn adama illa turab haji wa kunna naqra'u suratan musa al-ash'ari yace akwai ta sura kuma daban da muke karantawa ita ma har ila yau نشب كنا نشبهها بإهدي المسبحات mun kasance muna kwatanta ta da ɗaya daga cikin su musabbihat su ne su mumtahana su saffi su juma'a da makamantansu masu barawa da sabbaha da yusabbihu fa unsituha ita ma an manta da ni ita ghayra anni hafiztu minha amma na rike daga cikin ta cewa ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna fakataba shahadatan fi kutiba shahadatan fi anaqikum fatus'aluna anha yawmal qiyamah yace na rike a cikin tafarin Allah da yake cewa ya ku wanda kuka imani me yasa kuke fadan ta kuluna ne wannan kamar yadda zo a cikin nassan hadisin a cikin abin nan a cikin sahih muslim ta kuluna kuna fadan ma la taf'aluna abinda ba ku aikatawa fa kutiba shahadatun fi anaqikum sai a rubuta muku ainihin wato shahada kaman a ce bayani a jikin wuyayen cewa kun rubuta kun faɗa ba ku aikata ba an kama ku da hujja kenan fatus aluna an hayo mal kiyama a tambaye ku game da wannan ran tashin alkiyama wannan hadisi malamin ibn taymiya ya ce bukhari ya fitar da shi amma kamar yadda malamin da mai taliki ya fara a ƙasa wannan hadisin bukhari ya fitar da shi ba jama'a muslim ne ya fitar da shi sai dai imamul bukhari ya fitar da iya wancan lafazin law kana libni adama wadiyani min malin labtaga salisan ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب إيا ونن متن رواية دقى ابن عباس دقى النبي صلى الله عليه وسلم تو بخاري أبتد ونن أما تككي ونن إسا دقى أبو الأسود تيوى أبو موسى يتارى مكرن أني كذا أني كذا ونن قسكي أبو خاري يبتد شيوى سبق قلم نيقى أينهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الله غفر تامنا دشيقى بعدها فحذر أبو موسى القراء من أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم أبو موسى yake tsoratar da ainihin wato makaranta cewa kada zamani ya musu tsawo sai zukatansu su bushe dama kuma yana daga cikin matakai da shedan ke bi ya batar da mutanen kirki ya sa musu natsuwa akan cewa su ba su da matsala sai ai kai dinga nuna maka cewa kai ai baka da matsala ba ga suwa na ba da su ya cika wuta yan shi'an nan da yan ɗariƙan nan da kiristocin nan ka daga ganin tunda dai su ɓatattu ne ai su ne yan wuta kawai kai da aljanna ne kai tsaye ba za ka gushe ba kana faɗan wannan a cikin zuciyarka shaidan yana riya maka har sai ka fara yin aiki irin na waɗancan ƙungiyoyi ɗin da waɗancan ɓatattu ɗin sai ka zama ɗaya daga cikin sa Allah ya tsare mu na'am eh yana ishara ne ga aya a cikin wata sura ai na ce a zahiri irin surorin da an saukar da su ko ayoyin da an saukar da su daga baya aka dauke tilawarsu ba sa cikin wannan alkur'ani da muke da shi akwai ire-iren waɗannan to wannan ɗaya ce daga cikin iren waɗannan ainihin ayoyi din shi ma na biyun eh lazumin cewa akwai wata aya mai irin wannan sura alkur'ani mai irin wannan yana alkur'ani bai nufin ita yake ishara dan akwai ai masaniya akan samu aya a wani wuri a samu irinta a wani waje ko mai kama da ita a an ɗauki ayan ne gaba ɗaya ta iya kuma ya zama shi ya manta tun kafa ɗauki ayan amma inda ba ɗauke ta ba da mun sami ta alƙur'ani zama ko shi ya manta wasu sabbai sun riki eh to ai munasabar ba cewa dalilin haka har ya manta eh thumma lamma kana naqd al-mithaq yadkhul fihi naqd ma uhira ilayhi min al-amri wan-nahy wa tahrif al-kalimi an mawadihi bitabdil wa ta'wil kitabillahi akhbara ibn mas'ud bima yushbihu dhalika yace sannan san da ya kasance naqdul mithaq warware alƙawarin Allah yadkhulu fihi naqdu ma uhida ilayhi daga cikin abin da ke shiga cikin warware alƙawarin Allah shine warware abin da aka bada alƙawarin ayi min al'amri wan nahyi na umarni ko hani wa tahrifil kalimi an mawadhihi da ainihin karkatar da zancen Allah daga bigiransa bi tabdilin ta hanyar canzawa ga abin da Allah ya ce ayi sai mutane su yi wani abu daban wa ta'awili kitabillahi da kuma murɗe fassara zancen Allah yayin da ya zama duk wannan suna cikin warware alƙawarin Allah akhbar ibn mas'ud bima yushbihu dalika sai ibn mas'ud shi ma ya bada labari da irin wannan farawal a'mashu an umara ibn umair an rabi'i ibn umayla al-fazari haddathana abdullahi hadithan ma sami'tu hadithan huwa ahsana minhu illa kitaballah wannan ainihin wato umailatul fazari yace Abdullahi dan Mas'ud ya bamu labari ban taba jin zancen da ya kai dadin shi ban ba alqurani ba sai ce au riwayatan an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in kuma ba riwaya daga manzon Allah ba Abdullahi dan Mas'ud ya ce mana annabani Isra'ila lamma tala alaihimul amadu cewa su banu Isra'ila lokacin da zamani yayi musu tsawo qasat qulubuhum zukatansu suka bushe fakhtara'u kitaban min indi anfusihim sai suka kera littafi nasu na kansu suka tsatsara maganganu suka yi littafi ishtabata ishtahatu qulubuhum wanda suka rubuta abubuwan da zukatansu ke so san ransu ne a ciki wastahallatu abubuwan da istahallatu anfusuhum zukatan suka halasta musu wa kana alhaqu yahulu bainahum wa bain kathirun wa bain kathirin min shahawati dama gaskiyar da Allah ya sauka a zamanin su ta kasance tana shiga tsakanin su da tsakanin da dama daga cikin ainihin wato abubuwan da suke aikatawa wato akwai gaskiya ta shiga tsakanin su da tsakanin sarran su da dama daga cikin abubuwan da suke na sarrai an samu abin da aka saukar na alkur'ani ya hana su aikatawa amma abin da aka saukar littafin Allah a taura ya hana su aikata abubuwan da suke so su aikata an ce kada su ci naman kaza kada su yi mu'amala iri kaza ta kuɗi kada su yi ainihin mu'amala iri kaza ta jinsi an hana su abubuwa dama wanda sarran su ne su yi ma ba su samu dama su yi to da suka ga a wannan zamani zuciyarsu ta, ta bushe sai suka yi watsi littafin Allah suka kawo abin da zai halasta musu son zuciyarsu hatta nabadu kitaballahi wara'a zuhurihim suka yi watsi tafin Allah a bayan su ka annahum la ya'lamuna kamar ba san komai ba fa qalu suka ce a'ridu hadha alkitaba ala bani isra'ila fa in taba'ukum fatrukuhum anuna wa banu isra'ila wannan littafi kowa anuna mishi in sun bi ku akai ku kyale su wa in khalafukum in sun ki faqtuluhum duk wanda yake a kashe shi thumma qalu sannan suka sai suka ce la bal arsilu ila fulanin rajulin min ulama'ihim a a aika zuwa ga wani ɗaya daga cikin malamai ne fa'aridu alki alaihi hadha alkitaba a nuna mashi littafin nan fa in taba'akum in ya yadda falam yukhalifakum falan yukhalifakum ahadun ba'du babu wanda ya saba muku bayan shi wa in khalafakum in ko shi ya ki yadda faqtuluhu sai ku kashe shi falan yakhtalifa alaikum ba'dahu ahadun babu wanda zai muku sabani bayan shi فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرنه da suka aika mai littafin shi kuma sai ya samu takarda sai ya rubuta ainihin zancen Allah sai ya sanya a cikin wani dan kaho haka yana rike da kahon summa allaqaha fi unqi sannan sai ya rataye wannan kaho a wuyansa summa labisa alaiha thiyaba sai ya sanya sutura shi akan wannan kaho a wato ba a ganin kahon yana kirjinsa thumma atahum sannan yazo gun waɗannan batattun yahudawa fa ardu alaihi alkitab suka nuna mai littafin kaga littafin da muka yi amfani da shi muke so mu dinga aiki da shi a nan garin a nan ƙasar shi zai zama tsarin rayuwa ka yadda a tu'minu bi hadha ka yi imani da wannan fa au ma ila sadari sai ya nuna hannun shi zuwa kirjin shi fa qala sai ce amantu bi hadha ya musu tauriya kenan ko suna ganin kamar yin imani da littafinsu shi kuma yana so ya nuna ya yi imani da wannan abin da ke cikin wannan ƙahon da ke ƙasan starash wanda ba sa gani wa mali la uminu bi hadha yace me dane ne imani da wannan ya alil kitab allazi fil qarni shi yana nufin takarda da ke cikin wannan ƙahon da ke wuyansa fa khallu sabilahu sai suka rabu da shi wa kana lahu ashabun yaghshawnahu dama yana da ɗaliban shi da suke zuwa wurin shi suna ɗaukar karatu falamma mata na bashu da ya mutu wata rana sai aka je aka ainihin tone kabarinsa fa wajadul qarna sai suka ga wannan kaho fa wajadu fihi alkitaba suka ga wannan littafi a cikin wannan kaho fa qalu sai suka ce ala tarawna qawluhu amantu bi hadha kun tuna maganar da ya faɗa cewa nayi imani da wannan wa mali la uminu bi hadha me zai ne imani da wannan innama ana hadha alkitaba wannan takarda yake nufi fahtalafa banu isra'ila ala bid'in wa sab'ina milla sai akai sabani daga nan zuwa wato 70 gida 70 da wani abu aqida 70 da wani abu wa khairul milalihim ashabu dil qarn mafi alherin duka ƙungiyoyinsu su ne waɗanda suke almajiran wannan mutumi wannan malami wanda yake da wannan ƙaho ƙala abdullahi mala abdullahi ɗan mas'ud sahabi allah ya ƙara masa yadda sai ce wa inna man baqiya minhum sayara munkara wa bi hasabi mri'in yara munkaran la yastati wa an yughayyiru yace wanda duk ya saura daga cikin ku inna man baqiya minkum wanda duk ya dade a cikin ku a duniyan nan sayara munkaran to zai ga mugayen abubuwa zai ga abin kyama zai ga abin da baya so ibn mas'ud yake cewa bi hasabi mri'in yara munkaran la yastati'u an yughayyiru an ya'lama Allahu min qalbihi annahu lahu karihun yace amma ya ishi mutum uzuri wanda ya ga munkari ba zai iya kauda shi ba ya ishe shi uzuri ya zama yana kin abin a cikin zuciyarsa in ko ya kasa kin abin a cikin zuciyarsa bai da uzuri a wurin Allah domin ya zama ba shi da koda ƙwayar zarra ko ta imani kenan wannan dogon kisa ta limamu ta ainihin wato sahabi ibn mas'udin al-imamu tabari ya fita da ita a cikin tafsirin sa a cikin fadin Allah wajen da fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa alam ya'ani alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi a cikin suratul hadid hakanan kuma al-imamu ibn kathirin shi ma ya fita da ita da ainihin siyaki mai tsawo kwatankwacin wannan da al'imamu ibn abi hatimin a cikin tafsirinsa dukkaninsu daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda walan ma na hallahu an tashbih tashabbuh bi ha'ula'i allazina qasad qulubuhum wa zakara aidan fi akhir surati hal allazina ibtada'u ar-rahbaniyya fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa aqabaha bi qawlihi yayin da Allah ya hana a cikin sotul hadidi din da yake nan yayi hani game da koyi da waɗannan ainihin yahudu waɗanda zukatansu suka bushe kuma ya ambata a ƙarshen sura halin waɗanda suka ƙirƙiro ruhubaniyanci suka samu kansu a ciki lokacin da suka kasa kiyaye ruhubaniyancin yadda ya kamata wato suka ƙirƙiro kansu ba su cin abu mai kyau ba sa yin aure kullun azumi ba sa yin bacci kullun sallar dare da suka karo kansu wannan abubuwa sai suka kasa ainihin kiyaye su sai suka fada kuma mabarna da tafi barna ga magari sai Allah ya cike magana da cewa ittaqullaha wa aminu bi rasuli inda Allah yake cewa allazina amanu ko ittaqullaha wa amanu wa aminu bi rasuli yu'tikum kiflayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله يتي يكون لك إيمان اتقوا الله كجسوا ران الله وآمنوا برسوله كي إيماني دا منزنسا كي إيماني دا منزنسا محمد صلى الله عليه وسلم nan ma wasu malamai suna cewa ya ayyul ladzina amanu din can da aka ce na farko amanu ta farko to ahlul kitabi kenan ake nufi ku ji tsoron Allah ku yi imani da wannan manzan wanda kun karanta a cikin littafanku na at-taura da linjira cewa zai zo ku ji tsoron Allah ku gazgata wancan maganganu me yake bada wannan karina suka ce saboda fadan Allah da yace yu'tikum kiflayn min rahmati dan kun yi haka Allah zai ba ku ladan ku sau biyu rahama sau biyu zai ba ku ninki biyu alkifulu asali a larabci lafazin kiful na nufin ainihin wato rabo ko yanki na rabo annasib aul haz malaman larabci suka ce asalin shi asali aka ce alkifulu wani ainihin wato bargo ne larabawa suke ɗinka shi sai zama kamar ainihin rumfa da mutum zai shiga idan ya hau kan raƙumi sai ta hana shi koda yana bacci ya faɗi sai dai dinga tangadi haka a ciki tana tare shi ta gefe guda biyu haka mun gane kamar yadda ake saka yara a cikin irin yan jakunkuna din nan yanzu ka gansa haka ta tare shi ko ta koina to sai a daura a jikin raƙumi sai zama ya tara mutum daga faduwa shine asali suke ce ma alkiflu to dan yana tara mutum ta bangare biyu haka Allah ya ce kiflain min rahmati Allah zai muku ninki biyu na rahamaku malamai suka ce wannan alladina amanu ta farko ya ayyul ladina amanu ana nufin yahudu wanda suka imani da Taurat da Injila Allah yana musu umarni su imani da manzon shi Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ba su ainihin lada biyu ladan imani da attaura da suka yi da ladan kuma gasgata annabi sallallahu alaihi wasallam da suka kamar da hadisi ya tabbatar wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi kuma Allah sai ya sa muku haske da za ku dinga tafiya da shi za ku za ku tafi akan haske ala basira wa yaghfir lakum kuma sai Allah ya gafarta muku zanubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne li Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya qadiruna ala shay'in min fadlillah Allah ya ce saboda yahudawa su san cewa ba su da wani iko akan wani falala Allah malamai sun ce wannan li Allah Allah dinnan suka ce sila ce za'ida asalin shi li ya alama ahlul kitabi dan yahudu su san cewa Allah ya qadiruna ala shay'in min fadlillah ba su da wani iko akan falala Allah ma'ana Allah ya gada mai bada falalar shi ta manzanci ga wannan bawa nashi Muhammadu a cikin Banu Hashim Larabawa Qurayshawa bai gada mai sashi a cikin ku Yahudu ba da kuka zo ka tare a wuraren da kuke tsammanin za a aiko shi wadan ya zama a cikin ku da bai zama a cikin ku kuke ta hasada ku sani da cewa Allah ba zai yi abin da ku kuke so ba dan ku yi hasada abin da ya gada ma zai falalar shi wanda ya gada ma zai ba wa annal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha' falala gaba da hannun Allah take Allah yana ba wanda ya ga dama ne wallahu dhul fadlil azim Allah shine ma'abocin falala mai girma fa innal imana bir rasuli tasdiquhu wa ta'atuhu abinda ake nufi da imani da manzo gasgata shi da yi mishi da'a wattiba'u shari'atihi da biyayya ga shari'arsa wa fi zalika mukhalafatul lirahbaniyya kuma a cikin da'a da gasgata manzo da bin shari'arsa akwai saba ma rahubaniyanci dan bai zo a cikin addininsa ba da annahu lam yub'as biha dan ba aiko shi da rahubaniyanci ba bal naha anha hasali ma shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani ka rahubaniyanci yace kada ayi wa akhbara anna man ittaba'ahu kana lahu ajrani kuma ya bada labarin cewa duk wanda ya bi shi daga cikin yahudi yana da lada guda biyu wa bidhalika ja'at al ahadisu as-sahiha da haka hadisai masu inganci suka zo min tariq ibn umara wa ghairi ta hanyar sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa da shi da mahaifinsa da wasu sahabban fi mithlina min wa mithli ahli kitabi game da mu da kuma ahli kitabi wa qad sarraha bidhalika fi ma rawahu abu dawud fi sunanihi min hadith ibn wahb akhbarani sa'id ibn abdurrahman ibn abil amya anna sahal ibn abi umamata haddathahu annahu dakhala huwa wa abuhu ala anas ibn malik bil madinati faƙala ya ce sun shiga wurin anas ɗan malik a ƙasar madina sai anas ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama kana ya ƙulu manzon Allah ya kasance yana cewa la tushaddidu ala anfusikum kar ku dinga tsananta wa kanku wa yushaddadu alaikum sai a muku tsanani fa inna qauman an samu wasu mutane shaddadu ala anfusihim sun tsananta wa kansu fa shaddada Allahu alaihim sai Allah ya tsananta musu fatilka baqayahum fatilka baqayahum fi sawami'i wad diyarat Anas yace ga ragowar su nan a cikin as-sawami' shine ɗakin fasto ko fada church church chapel wad diyarat da kuma ainihin wuraren sujuda su ad-dir mufradin shine dir ba ba dar bane dir addir shine wato temple ko chapel wurin dai bauta na na ainihin wato abin nan yahudanci ko kiristoci fi diyarat ruhubaniyata nibtada'uha ma katabnaha alai wannan ruhubaniyanci su suka kirkiro shi ba a rubuta musu shi ba ba a ce su yi shi ba hadha alladhi fi riwayatil lu'lu'i an abi dawuda wa fi riwayati ibn dasa anhu yace wannan shine abin da zo a cikin riwayatar riwayar lu'lu'i daga Abu Dawud sai dai wannan hadisi jama'a malamai sun tattauna maganganu kala kala akan shi a kamar riwayar nan ta Anas dan Malik wadda wannan din nan malam Albani Nasiruddin ya rawanta ta gaskiya amma akwai wata riwaya daban da za ta biyo baya wadda isnadinta ita kuma ya zama ainihin salih sai aka hada su da riwayoyin suna da ainihin ƙarfi na jauda a bi majmu'i turuq amma kowane ɗayan ka ɗaga shi za ga yana da wata ƴan matsala wadda ba a rasa ba yace wa amma fi wa fi riwayat ibn dasa anhu annahu dakhala huwa wa abuhu ala anas ibn malik bil madina yace da shi da mahaifinsa sun shiga gun anas dan malik a kasar madina fi zamani umar ibn abdul aziz a zamanin mulki da sarauta ta sarki umar dan abdul aziz Allah ya mishi rahama wa huwa amirul madina a lokacin umar dan abdul aziz yana gwamnan madina a zahiri wato zamanin sulaiman dan abdul malik kenan fa'iza huwa yusalli salatan khafifa sai ga anas ɗan malik yana sallah ya yi ta takaitacciya ka annaha salatul musafir kama ka ce ta sallah ce irin ta matafiyi raka'a biyu wadda zai yi ta shaf-shaf ya tashi au ƙariban minha ko kuma ta yi kusa da irin sallan matafiyi falamma sallama yayin da ya sallame ƙala sai muka ce da shi yarhamukallah Allah ya ji kanka Anas a ra'aita hadhihi salata al-maktuba am shay'un tanaffaltahu ce Anas an Malik babban malami sahabi wannan wace irin sallah ce anya sallan nan farilla ce ko ne nafila ce kake qala innaha lal maktuba yace musu tabbas sallah ce ta farilla wa innaha la salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce kuma irin sallan manzon Allah ce kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana faɗa yace la tushaddidu ala anfusikum fayushaddidu Allahu alaikum kar ku dinga tsanantawa kanku sai Allah ya tsananta muku fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fashaddada Allahu alaihim an sa mutane suka tsanantawa kansu sai Allah ya tsananta musu fatilka baqayahum fis sawami wad diyarat ga ragowar su nan a cikin coci-coci da wuraren sujuda na Yahudawa da Kiristoci ruhubaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihi thumma gada min al-gadi sannan sai washe gari faqala da gari ya waye sai Anas ya ce ala tarkab litanzura wa lita'tabira shin ba ma hau abun hawa mu kewaye gefen gari mu kalli abubuwa da za su sa mu dau izina ba qala na'am yace kware ko zamu haka farakibu jami'an sai suka hau abun hawa gaba ɗayan su fa idza bi diyarin bada ahluha wanqadaw wa fanaw sai suka zo kan wasu anguwanni ko gidaje wanda mutanen gidajen sun kare sun ragargaje babu kowa babu komai kufai khawiyatan ala urushiha sun zama ainihin wato kufai waɗanda suka fada akan wato a foundation su qala sai yace a ta'rifu hadhihi diyar ko kun san garuruwan su waye waɗannan fa qala na'am yace kware ko na sani ma arafani biha wa bi ahliha ba wanda ya kai ni sanin wato wannan wuri da su waye mutanen wurin ha'ula'i ahlu diyarin ahlakahumullah waɗannan mutanen waɗannan gidaje Allah ne ya halakar da su bi baghihim wa hasadihim saboda ta'addancin su da hasadarsu innal hasada yutfi'u nural hasanati ita hasada tana kashe hasken ayyukan alkhairi wal baghya yusaddiqu dhalika aw yukazzibuhu ta'addancin da zakai ma wanda kai masa hasada to shike gazgata iya yawan hasadaka ko kuma kamewa da zaka baka ta'addanci akan shi da baki ko da hannu ko da makami ba wannan yake nuna hasadaka bata kai ta kawo ba sai ce wal ainu tazni ido na yin zina wal kaffu hakanan hannu wal qadimu hakanan kafa wal jasadu hakanan jiki wal lisanu hakanan harshe wal farju yusaddiqu dhalika aw yukadhibu farji shike tabbatar da gaskiyar zina waɗancan ko kuma ya ƙaryata Allah ya tsare mu fa amma sahal ibn abi umama faqad wasaqahu yahya ibn ma'in wa ghayruhu wa rawalahu muslim wa ghayruhu wannan hadisi yake so ya maka takhriji ibn taymiya kenan malami ne wanda komai da ruwansa yace kaga wannan mutumi da aka ce sahal dan abi umama to yahya dan ma'inu da wani malami sun ce mutumin kirki ne kuma muslim ya fitar masa da hadisi shi da wani malamin wa amma ibn abil amya فمن أهل بيت المقدس ما أعرف حاله لكن رواية أبي داود للحديث وسكوته أنه يقتدي أنه حسن عنده وله شواهد في الصحيح ابن تيمية يتي بانا إيتنا وانيني وانا أبو الأمياء دم أينزو أما دي abin da ya faru na Abu Dawuda ya ruwaito hadisin kuma yayi shiru akan hadisin bai ce komai akan shi ba wannan yana hukunta cewa a gurin abu dawuda wannan hadisi kyakkyawa ne kuma dama hadisin yana da shawahid a cikin ingantattun hadisai ibn taymiya kenan wannan magana sai malamai jama'a dalibai sai dai kallo balantana ko masu jan baki yan arabiya ire-iren mu sai dai kace ma to wai me yake nufi ne akwai mas'ala ce ta ainihin sukutu abi dawuda malamai sun yi maganganu akai idan abu dawuda ya kawo hadisi ya shiru akai me yake nufi da shi kuma abu dawuda shi ya ja wannan matsala da ya faɗa a cikin muƙaddimar da ya aika wa da mutanen makka tare da littafin cewa wa ma sakattu anhu fa huwa salih duk abin da nayi shiru a kansa to yana da salaha sai wasu suka fassara salaha da cewa inganci wasu kuma suka fassara salaha da salaha da cewa a itibar wanda wannan kuma shine magana da tahqiqi ya tabbatar cewa salihun ne lil itibar karanta muqaddiman littafin ainihin tamamul minna tamal albani muhammad nasiruddin Allah ya ji shi da rahama ko kuma ka koma ka saurari kasusuwan da takwaran shi malam muhammad awwal adam albani Allah ya gafarta mishi yayi na ainihin muqaddima ta littafin tamamul minna din inda aka tantance bayani akan cewa shiru da Abu Dawuda yake yi akan hadisi bai magana akan su yana nufin aje a itibar ba matattu ne kai tsaye ba amma kuma ba ingantattu ne kai tsaye ba suna nan a rigar tsakani ne to anan kaman a zahiri ibnu taymiya ya karkata ga ra'ayin masu cewa hadisin da Abu Dawuda ya yi shiru a kansa to ya inganta kai tsaye ne babu shakka wannan hadisi kamar da muka faɗa malamai sun tabbatar da ingancin wannan ainihin kissa bi majmu'i turuq amma wannan ka'ida ta hakikin da malamai suka yi ba mu muka faɗa ba malamai suka yi cewa sukutu abi dawuda la yuhkamu alaihi bi sihhati itlaqan shirin da abu dawuda yake yi ba a hukunci da inganci kai tsaye sai an bi an yi kanikanci na ilimi na ainihin malamai Allah ya samu dace na'am eh abi umama eh wato wannan yana isharar ne zuwa ga ruwayar da shi ya kawo guda biyu a baya cewa shi wayar da yake so ya tabbatar ta farko kenan abu wannan sa'ad bin abi amama din eh abi umama ba amma eh abin da yake yana yana magana akan mazajen ne ba wancan akwai akwai akwai Sa'idu dan Abdurrahman dan Abil Amya shine wanda yace mutumin garin Baitul Maqdis ko da kuma Salu ibn Abi Umama wanda tabi'i ne shine tabi'in hadisi sune yayi ya maka magana akan wato jarh wa ta'dil din su to ai sai ishara akan cewa wannan ibn Abil Amya bai iya tuno kowa ya shi ba yanzu isnadi ɗaya ne isnadin ai dukan suna cikin isnadin wancan na farkon eh na'am na ce a zahiri magana ibn taimiyya anan tana nuna ya karkata zuwa ga in abu dawuda ya shiru ya inganta haka haka magana take nuna cewa da lakin riwayat abi dawuda lil hadith wa sukutuhu anhu yaqtadi annahu hasanun indahu shirin da abu dawuda yayi bayan ya ruwaito yana hukunta cewa a wurin shi hasan ne wannan magana tana nuna maka ya karkata duk da ba nassi bane akan ya ce haka haka yake ko sai nace tana nunawa a zahiri eh wannan wani karin kuma ta goma shine a wannan wannan magana ibn taymiya shine ya karata waccan kuma hujja hujjar da yake ganin zata inganta hadisin saboda kasance shi a cikin Abu Dawuda kamar yace kuma ai ma iya da shawahid bayan kasance Abu Dawuda ya fitar da shi din eh na'am hmm eh haka kake nufi mala haka ya fahimci magana ka kana cewa ibn taymiya a ganin ka shi ma yana yana da ra'ayin cewa sai an itibar kuma hagga shi ma yayi ya ce ta da shawahid ko amma lafazin magana ta shi ba ta nuna haka lafazin larabcin cewa kaga da yace ai lakin riwayata abi dawud lil hadith wa sukutuhu anhu yaqtadi annahu hasanun indahu dama kuma wannan shine mahallul ikhtilaf din shin sukutu Abu Dawud hasanun indahu aw ghairu hasan to kaga shi kuma ya tabbatar da wannan zancen nashi ya tabbatar da kamar ya karkata zuwa ga ra'ayin da ke ganin in Abu Dawud ya shiru to hasan ne a wajen shi sai kuma ya ƙara wa magana ƙarfi da cewa kuma ma yana da shawahid ma'ana ko da ma bai tabbata hasan din ba kenan eh fa amma ma fihi min wasfi salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi takhfif to nan kuma ibn tamiya zai sakin layi dama ya daga cikin al'ada shi wannan magana din ya fara ta akan magana akan sallah sai ya fi shafi 15 na yinta za ku gani wa amma ma fihi min wasfi salati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bi takhfifi ففي الصحيحين عنه أعني أن أنس بن مالك كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجد الصلاة ويكملها yace abinda ku yazo bayani akan karancin wato karanta sallah da aka ce Anas yayi to a cikin Bukhari da Muslim ya zo daga Anas din har ila yace manzon Allah yana takaita sallah kuma yana cika komai nata gabobinta na ainihin ruku'u da sujuda da karatun da ake a tsayuwa da tahiya duka a cike sannan kuma a takaici yace wannan ya cikin bukhari da muslim to tun daga nan idan kaga ya saki magana akan mushabaha zai ta mana magana akan yaya sallan manzo Allah take dangane da tsawanta ko karancinta wanne ne sunna wanne ne ba sunna ba zai ci shafi wajen 15 ka kuma ka duba zaka kafin ya sake gama wannan magana wani juz'i ne mai zaman kanshi saboda katin ya ishe shi shi bai sa abin da zai shi bai karanta ba ana fata mun gano da shi karatu ba kamar kuɗi bane kuɗi kana yake ta samun saka ta boyewa kana ta boyewa amma karatu in dai ka same shi sai dai ka bar in ba ka ba damun ka zai ba zai yi karatu ba ka ba ka ba da shi ba na'am sai ce wa an wa fi sahihain aidan anhu an anhu qala hadda a cikin bukhari da muslim anas yace ma sallaitu wara imamin qattu akhaffa salatan wala atamma min salatin nabi sallallahu alaihi wasallama ban taɓa sallah a bayan wani mutum da ɗai wanda yake yake takaita sallah kuma yake cika ta kama annabi ba zadal bukhari wa in kana la yasma'u buka as-sabi fa yukhaffif yace kuma annabi ya kasance yakan je kukan yaro a bayan uwarsa a cikin sahu sai ya ƙara takaita sallah makhafata an taftatina ummuhu dan kar uwarsa ta samu kanta a cikin fitina tabarata nan wannan sallar ta yi tsawo ana ta yin sallah ma ba a jin kuka ba a tausayin iyaye ba a tausayin ƙananan yara ta ta wasu maganganu a cikin zuciya kaga ta shiga fitina to dan kada uwar yaro ta ji wannan matsala sai manzon Allah ya ƙara takaita sallah idan ya ji alamar wani yaro na kuka a baya kaga wannan manzon Allah kenan bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama وما ذكره أنس بن مالك من التخفيف abinda Anas dan Malik ya ambata na ainihin wato takhfifi yin sallah takaitacciya huwa bin nisbati ila ma kana yaf'aluhu ba'd al-umara ya fade shi ne in relation to yana mai kwatanta shi da abinda wasu sarakuna suke a wannan zamanin da yake bada wannan hadisan yaf'aluhu fi ghalib al-awqat abinda wa ghayruhum fi qiyam as-salati abinda sarakuna da wasu mutane limamai suke wajen tsayuwar sallah fa inna minhum man kana yutilu alqiyama akwai wanda yake tsawaita tsayuwar sallah ziyaratan ala ma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu fi ghalib alawqat ya zake fiye da abinda manzon Allah yake yi a mafi yawan lokuta abinda aka ga manzon Allah yana al'adanta shi na tsawon karatun sallah sai a samu liman yana wuce haka wa yukhaffifu ruku'a amma kuma sai limamin ya dinga takaita ruku'u was sujuda ya dinga takaita sujuda wala itidala fihima da kuma dagowa daga ruku'u da sujuda amma kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu fi ghalib al-awqat nan kuma sai ya takaita daga abinda manzon Allah yake alaihi salatu wasalam abinda yake cewa shine shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar shi kamar da zamu zo mu ji da tsayuwa da ruku'u da sujuda da dagowa daga gare su zaman tahiyya ana sai ce qariban min sawa an karanta a cikin umda ko sun yi kusa da junansu wajen tsayinsu to sai aka baka samu limamai masu tsawaita tilawa a tsaye za su tsawaita karatun tsayuwar sallah amma kuma ruku'u dan ciful haka dagowa haka sujuda duka haka cap cap cap sai kuma a cikin taraka sai ai tilawa doguwa sai ai tilawa minti goma ruku'u da sujuda a cikin minti biyu tilawa minti takwas ruku da sujada a cikin minti daya to kaga sun tsawaita wani wuri sun takaita wani wuri sun saba wa na annabi kenan wannan shine bid'atu tabdil kenan bid'a ta canza yadda annabi yake jama'a ku duba ku gani fa wannan fa tun zamanin sa Anas suna raye ake wannan bata ina kuma ga yanzu yanzu ko in ma kai wani limami wannan nasiha sai ya sada kake ne saboda kai baka dadin murya ko ba zabe ka limami ba ko baka yi hadda a irin makarantar da suka yi hadda ba ko kai ba wanda ya san ka so kake a san ka nasiha ba za ka mai kai da shi sai zama abun gaba sai zama ma ba kowa ke iya nasihar ba sai wanda Allah ya mishi gam da katar shine wancan magana Anas da yake cewa ya ishe ka uzuri a ce ka gabarna ya zama akalla kana iya kyamata ta a cikin zuciyarka don wannan yanzu ba ma a kyamar shi ana ganin shine daidai ma yanzu kamar kiran sallah ne jama'a da ake a mafi yawan masallatai ba irin na na musulunci ba ake ba ba na wani abu ne can daban galibi kiran sallah mutane suke ai ta jan maddoji waɗanda ba haka ba amma kuma sai a ce ka ai mun yi wani bakwala da ni inda ka san ba su da ne ana ganin wai wannan da yake yana ta yana ta ja wai shine daidai haka tsawon tsakanin kiran sallan farko da na biyu wani sai kira ma kiran sallan farko na biyu tun karfe uku na dare cikin talatin dare musamman da azumi aina waye ce a haka bayan ga hadisi na cewa tsakanin ibnu ummi maktume da da bilalu kawai wannan ya soka ne wannan ya hau tsanani a ce kamar minti 15 ko 20 shine za a kwanta da wannan ya sauka wannan ya hau haka albani ya fassara nasir ya fassara cewa kar ya wuce minti ashirin misali tsakanin kyan salon farko da na biyu haka maganan kuma canza wasali wannan ma hadis bila haraj dan galibi masu kiran sallan da ta da ikaman shine mutanen da suka cire ran za su yi arziki ne kuma ba su koyi karatu a can baya ba sun gama buga duniyar su ba su akwanga ba su Legas ba su kamaru sun sai da kifi sun sai da goro sun sai da ƙasa da filaye amma kuma ba su yi arziki ba kuma suna ganin yanzu sun yi shekarun da zai wuya fa su yi arziki it's too late sai su kama kiran sallah kawai saboda an ce wanda ke kiran sallah baya arziki haka ake tamfawa ƙasar nan jama'a wallahi to ire-iren waɗannan abubuwan da mutane suke yi jama'a sai suka canza tsarin sallar da aka sani shine Anas abin kullun yake damun shi zaka ji da hadisi da yawa akan wannan mas'ala kullun yana wa'azi akai saboda ya dade a duniya kuma dama duk dade a duniya zai ga abu iri iri Allah shirishin sai yace a wala alla akthar al a'immati aw kaseeran minhum kanu qad saru yusalluna kadhalika yace inji imamu ibn taymiya yace mafi yawa daga cikin limamai ko kuma da yawa daga cikin su sun waye gari duk haka suke yin sallah wa minhum man kana yaqra'u fil akhiratayn ma al-fatiha sura akwai wanda ma a raka'a biyun karshen azhar ko la'asar ko isha nan ma sai ya karanta fatiha da sura wa hadha kulluhu duk wannan qad sara madhahiba li ba'd fuqaha ya zama mazhabin wasu malaman fiqh a wasu garuruwan ma haka ake tutar wa kana al-khawarij aidan qad ta'ammaku yace ga kuma yan kalakatu yan boko haram yan tawaye ga musulmai su ma sun kai matuƙa wata natta'u sun wuce makaɗi da rawa kama wa safahumun nabi sallallahu alaihi wasallama bi qauli kamar da manzo Allah ya siffanta su da fadin sa cewa yuhaqqiru ahadukum salatahu ma'a salati idan ɗayan ku yaga sallarsa sai ya rayanta shi wa siyamahu ma'a siyamihim idan ɗayan ku yaga azumin sa sai ya rena azumin su idan ka je masallacin yan boko haram ko yan kalaka ta ga yadda suke sallah yadda suke nutsuwa sun kai matuƙa wajen natsuwa da haɗe ƙafafu da kuma ai ta karatu sallar isha amin sallar magariba aka fara da an gama shafaki ya ɓuya wanda ya tusa ne kawai je Allah ya dawo a ci gaba da sallah sai ai wajen awa guda ana sallah ita kuma ba husufi ba ba ta'ajjudi ba ba ba abin nan ba sallah dai wannan gama gari da kullum sai kaga in kai sai kaga kai to anya mu da muke a garin mu ko anya daidai muke yi minti 15 8 20 anya ko annan ba su mu imani ba hakan kaga azumin su kullun azumi ba litinin ba alhamis babu ayyamul bid duk wata munasaba azumi ne kawai haka an kaga tilawa su haka manzo Allah ya fara kaga da suke tilawa sai ka renta ka amma annabi ya ce suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga kwarinta ma'ana zaka laluba jikin kwarin ba zaka ga burbushin kibiyar ba kamar ba su taɓa yin musulunci ba Allah ya tsare mu ولهذا لما صلى علي رضي الله عنه البصرة قال إمران لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم shi sa wata rana da aliyu dan abu talibin Allah ya kara masa yadda ya sallah wa mutane a kasar basara sai imran dan husain Allah ya kara masa yadda ya ce wannan mutumi ya tuna mini irin sallah annabi ma'ana na ban ga irin ta ba na ban ga irin ta ba kamar kai ne ka tafi garin yan bid'a ka je ka zauna ana ta bid'a ran da ka dawo cikin musulman kwarai sai ka ji duk sun tana maka sunna sai ka ji alhamdulillah ka dawo cikin yan uwa وقد جاء هذا مفسرا اوكي وقد وكانت صلاته صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدله sallan manzo Allah ta kasance tsaka-tsaki ce madaidaiciya ce kana yukhaffifu al-qiyama wal qu'uda wa yutiru ruku'a was sujuda ya kasance yana yana tsagaita tsayuwa da zama sai ya tsawaita ruku'u da sujuda sai su zama shine su zama qariban min sawadi ku kalla da kyau jama'a in ya karanta sura takaitacciya a cikin tsayuwarsa sai kuma ya tsawaita ruku'unsa ya tasbihi da yawa haka sujudarsa sai ya zama tsayin ruku'un da sujudan ya kusa tsayin karatun mun gane sai kuma ya takaita zamansa na tahiya shi ma sai ya zama yayi kusa da tsawon wato wannan abin nan din sujudan nan in ka je gida ka kwatanta kai da matarka ko kuma kai malamin islamiya ne in kuna koya ma yara to sai ku sa timer stopwatch kuna kwatantawa zaka ga wannan abin aikace ma'ana a karanta sura takaitacciya cikin qisarul mufassal ko makamancinta sai kuma a tsawaita ruku'u har a natsu kwatankwacin da za a yi tasbihi guda tara ko dozin guda a natse ba a cikin gaggawa ba haka sujuda da zaka ga sun zama qariban min sawa wannan shine irin sallar annabi jama'a sallallahu alaihi wasallam daga bakin sahabbai amma mafi yawan sallar da mutane suke ba haka bane mafi yawa ka fara tun daga masalatan ahlus sunna wataƙila ko dan ba bincike karatun bane ko kuma abin yayi ne yanzu wani yayi ma da limamai suke shine kama kame a cikin alqur'ani da mutum ya gama fatiha kawai sai ya dauko can kan wani shafi ko wata munasaba duk wannan bid'a ne fa takallufin su kanta su da sala annabi sura sura yake karantawa in kuma har zai karanta wani abu wanda ba sura ba yakan ɗauko abubuwan kissan da suke iri guda ne sai karanta misali kissar adamu da iblisu ta cikin sura kaza sai ƙara karanta wata irin ta cikin sura daban ya cikin sukutu sala amma irin yadda mutane kawai suke ɗin nan da mutum ya gama fatiya kawai sai ya ɗauko kan wani shafi cikin ra'adu yana gama ta biyu kawai sai kuma ya tsallaka sai ka ji shi an kabut can ƙarshen sura ko tsakiya ko wani abu ko kuma in yanzu yanzu na an dawo daga jana'iza ne sai karanta wasu ayi masu alaka da jana'iza wannan takallufi ne baya cikin sunna amma malam limamai suna irin wannan suna ganin wai kamar wannan wani style ne ba abun ba na style bane jama'a abun na aiki da karatu ne akwai matsala fa kuma ko san din me yake dawo wannan barin karatu jama'a mutane ko in suka dan yi karatun su dan yi haya islam ɗan diploma su sun dan karanta bulugul maram dan sifatu salat din an dan yi shi sama sama umdatul ahkami riyadus salihin an dan yi shekarun baya shekara 20 15 goma kawai sai kowa ya dauka fa ya zama malami kawai shikenan sai folding arms din sai ci gaba da malanta to shine dan wan duk wannan kata a kusha cikin wannan littafin amma ana nan zai dinga mantawa fa yaqsu qalbuhu shikenan sai waye gari kawai sai abin da ya ga ana yake yanzu ka duba da kiran sallah ibada da ake kullum a mutane ba su iya ba shi sa na ganin mutane sai mun zo mun yi koda daura ce akan kiran sallah a makarantar nan wallahi akwai wani littafi daga cikin tafan da malam ya kawo Allah ya ji kan shi wanda aka kawo su daga daga kasar su me sunan su dinnan su mashhur daga joda wallahi da na karanta shi hankali na ya tashi akan kiran sallah ne alqaulul menene sarih alƙaunar mubin fil ikamati wal azan na wani ɗalibin albani ne in ka ji irin maganganun da ya kawo da yadda yake kwatanta abubuwa da hadisai da bayanai shi ma yana yana faɗan cewa amma ga yadda mutane suke hankalin kai tashi kwarai akai ta kuma yanzu da za a ɗauko kasusuwan su sala ka saurara ka ji ka kalli sallar mutane a duk inda kake masalata alu suna ka ga yadda suke za ga sun ƙara mantawa da abin da ake me ba su manta ba kawai dirsa da ajun ita ce kaɗai ba su manta ba amma haɗa sahu ina ake ɗaura hannu a kan ƙirji ina ake kalla me yi addu'o'in da ake yi na abin nan da'ul istiftahi da makamantarsu duk an manta saboda mene tsala alaina al'amadu faqasat qulubuna fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka jama'a dole sai mun dinga sabunta karatun mu jama'a mun dinga sauraron abubuwan da aka kantar da mu mun dinga kokarin maimaita karatuttukan yanzu kalli jana'iza jama'a duk inda ka ji jana'iza sai dai kai wancan ka'ida ta Abdullahi dan Mas'ud kawai ka gani kawai ka ji bakin ciki a cikin ranka sai dai in zaka yaka amma in ka ce zaka yi magana duk inda aka kasance ga wannan fitinan nan yanzu ne da aka yi jana'iza don zai wuya ka je jana'iza kwaya goma ka samu kwaya ɗaya wata cika ka'idojin sunna ka fara rijistar su daga yau ka je jana'iza yi kokari ka ga abubuwan da aka yi dukansu ne sunna za ka ga mafi yawa to sai dai ka gani kawai ka yi tsaki in ka isa kai magana ka yi Allah ya tsare mu shine sai mala yake cewa a وقد جاء هذا مفسرا عن أنس بن مالك نفسه فروى النسائي آه عن قتيبة عن الأطاف ابن خالد عن زيد بن أسلم قال يتي دخلنا على أنس بن مالك فقال صليتم من شغلون أنس يتي كن يسلى قلنا نعم مكتي إيه من يسلى قال يا جارية يتي يكي ونن بيوا هلمي لي وضوءا كامن روان ألولا ما صليت وراء إمام أشباب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم min imamikum hadha yace wallahi ban yi sallah a bayan wani limami dake kokarin kwatanta irin sallan manzo Allah kaman wannan limamin naku ba wane ne qala zaid wa kana umar ibn abdul aziz yutimmu ruku'a was sujuda wa yukhaffifu al qiyama wal qu'uda yace umar dan al aziz shine limamin namu ya kasance yana cika ruku'u da sujuda yana takaita tsayuwa da zama kaga alfanin a ce malamai sune shugabanni kenan wannan babban malamin hadisi ne masanin alkur'ani mai tsoron Allah a cikin banu umayya gaba ɗaya sarakunan daularsu ba a yi malami kamar shi ba bayan ainihin muawiya duk da haka bautar ya yi baƙi daga madina yana ƙasar sham bayan ya zama halifa ya ce ku zo ku karanta mini karatu mana suka karanta hadisai suna cikin karantawa kawai sai dinga kuka ya ce me aka ce me faru ranka da ya ce waɗannan hadisan duk mun iya su mun karanta mun karanta da su ya ce amma yanzu mun bi muna shugabanci duk mun manta su yace sai ina jin sa a bakin ku kuma ban taba ji ba to lokacin da yake gwamna a kasar Madina ne wannan ya faru kaduwa fa sahabi ne yanzu ya bashi mene certification cewa sallar shi irin ta annabi ne shi kuma tabi'i ne kamar wannan ne a a me sunan shi wannan da ake ce mishi abin nan subhanallahi sunan shi ya bace mana alƙalin nan na kasar na kasar Sham banda ba ibnu abi da ba sunan shi ya bace mini sharihu a kasar iraki yake tarihin yana na a cikin littafin imamu zahabi na manta sunan mutumin wata rana ya zo yana ba da labarin ɗaya daga cikin yakokin annabi da aka yi a kasar ainihin wato sham ɗin na tana sunan shi zan gaya muku ya ba da labari a shi akwai wani sahabi a can baya a zaune shi da shi aka yaƙi da mutumin nan ya gama ba da labari ya ba da labari sai sabon ya tashi cewa kai ka je yaƙin nan ne ya ce a'a yace to wallahi ni da ni aka yakin amma wallahi ban zan iya ba labarin da ka ba da shi saboda ilimi da tabi'ai suke da shi kenan wanda ya shaida abin yayi itirafi cewa shi ba zai ba da labarin ba yadda wannan malamin ya ba da labari kam tarakal awwalu ailil akhir kenan ko inji suyuti to shine irin wannan ka duba a ce sahabi kamar Anas dan Malik wanda ba wai sahabi ne ga magari ba shine boyi boyin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu inda baya shiga tun da uwarshi ta bada shi ga manzan Allah ta ce ya mishi hidima ba sa rabuwa shi ke rike da buta duk inda za a ji a gida da tafiya ko ina amma ya ce ban yi sallah a bayan limamin da ya kai limamin kunnan iya kwatanta sallar manzan Allah ba haka kuwa wannan limami ya samu ainihin maki mai girma wa hadha hadithun sahihun fa innal attaf ibn khalid al-makhzumi qala fihi ya ibn ma'in ghayra marratin huwa thiqa yace wannan hadisi ne ingantacce domin wannan mutum mai suna al-Attaf ibn Khalid al-Makhzumi ya haya dan Ma'inu ba sau daya ba yace mutumin kirki ne yace amintacce ne wa qala Ahmad ibn Hanbal huwa min ahli Makkah thiqatun sahihul hadis Imam Ahmad yace mutumin Makka ne shi wancan al-Attaf ibn Khalid kuma amintacce ne hadisin sana da inganci rawa anhu nahu mi'ati ruwiya anhu nahu mi'ati hadis an ruwaito hadisai guda 100 kwatankwacin guda 100 daga gare shi وقال ابن عدي يروي قريبا من 100 حديث yana ruwaito hadisai kusan 100 walam arabi hadisihi ba'san banga wani matsala a hadisin sa ba idza haddasa anhu thiqa in dai amintacce ne ɗalibinsa warawa abu dawuda wannan sa'i min hadisa abdullahi ibn ibrahim ibn umara ibn kaisana haddathani abi an wahab bin manus sami'tu sa'id ibn jubair yaqulu sami'tu anas ibn malik yaqulu ma sallaitu wara ahadin yace naji anas yana cewa ban yi sallah a bayan wani ba ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama in bacin manzon Allah ashbaha salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min hadal fata wanda sallar shi ta kai kama irin ta manzon Allah fiye da wannan matashi yani Umar ibn Abdul Aziz qala sai ainihin Sa'id dan Jubair yace fahazzarna fi ruku'ihi ashara tasbihatin sai muka kwatanta tsawon ruku'unsa idan ya yi ruku'u gwargwadon tasbihin da za ka iya yi suka tsaya suka yi kaman ƙiyasi kaman ya yi ruku'u sai wani kuma na gefe yana yin tasbihi yana ƙirgawa mun gane sai suka ga za ka iya tasbihi lafiyayye guda goma subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallahi al'azim wa bihamdihi ko makamancin haka guda goma lafiyayye ba irin wanda mutane suke a gurgujen nan ba wa fi sujudihi ashara tasbihat haka asjuda ma guda goma kaga wannan tasbihan guda goma da zaka iya a ruku'u da sujuda in ka kwatanta tsawon lokacin da zaka dauka kana yin su da tsawon lokacin da zaka dauka kana karanta kaman suratul alhaqa ko liilafi ko lam yakulu ko makamantan su ko waɗannan kisar din sai ga kusan tsawon ɗaya ne ina fata mun gane wannan sai ya ce wa qala yahya ibnu ma'in ibrahim ibnu umar ibnu kaisana yamaniyun thiqa yace mutumin kasar yaman ne amintacce wa qala hisham ibnu yusufa akhbarani ibrahim ibnu umar wa kana min ahsanin nasi salata ibrahim dan umar ya bani hadisi ibnu kaisana din kenan shi ma ya iya sallah kwarai domin dalibi ne a gun wancan malami da ya iya sallah wa ibnuhu abdullahi qala fihi abu hatim salihul hadith tiya ta mana takhriji wa wahab ibn manus bin nuni manus ake karantawa yaquluhu abdullahi hadha Abdullahi din nan haka ya karanta nashi Wahab ibn Manus wa kana Abdurrazzaq shi ko Abdurrazzaq ainihin wato Ibn Hammam as-San'ani kenan shi ko ya karanta yaquluhu bil ba'i yace mabus kenan al-mantuqa bi wahida min asfala ba'un mai digo daya a ƙasa wa huwa shaykhun kabirun qadimun wani shehi ne wani malami ne mai girma da ya dade a duniya قد أخذ عنه إبراهيم هذا إبراهيم ابن عمر بن كيسان ياكو يهديسي أورنسا واتبع ما حدثه به سيته دكما أبن يجي دك غريش ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه wato ya koyi hadisin aurensa kuma yana aiki da hadisin badan ya amince da shi ba da bai aiki da shi ba wa hadithuhu muwafiqun li riwayati zaid ibn aslam hadisin sa ya dace da riwayar zaid dan aslam wa ma a'lamu fihi kadha ibn taymiya yace ban san wata suka da aka yi masa duk wannan takhriji ne yake mana na waɗannan ainihin riwayoyi jama'a warawa muslimun fi sahihi min hadisi hammad ibn salama akhbarana sabitun an anas daga sabitun al-bunani daga anas yace qala sallaitu khalfa ma sallaitu khalfa ahadin awjada salatan min salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi tamamin ban yi sallah a bayan wani mutum wanda ke takaita sallah kuma ta cika kamar manzon Allah ba kana salatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mutaqariba gabobin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna da kusa da juna wajen tsayin su wa kana salatu abubakar radiyallahu anhu mutaqariba hakanan sallar sayyidina abubakar radiyallahu anhu ita ma tana da irin wannan muqaraba da juna gabobin irin na manzon Allah falamma kana umaru radiyallahu anhu yayin da Umar Allah ya ƙara masa yadda ya zo ya zama halifa madda fi salatul fajri sai ya tsawaita sallar asuba wanda wannan yana cikin sunna shi ma wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza qala sami Allahu liman hamidahu manzo Allah ya kasance in yace sami Allahu liman hamidahu ya mike daga ruku'i kama sai ya tsaya gam hatta na kula har sai mun dinga tunanin kad auhama ko ya manta ne ya manta cewa sujuda za a tafi summa yasjudu sannan sai canye sujuda wa yaqudu baina sajdataini sai ya zauna tsakanin sujuda guda biyu hatta na kula har mu ce kad auhama kai ko ya manta ne رواه ورواه أبو داود من حديث حماد بن سلمة أنبأنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال ما صليت خلف رجل أوجد صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تمام وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يكبر ثم يسجد idan ya tsaya bayan ainihin ruku'u sai mu ji yayi shiru har mu ce kai ko ya manta ne sannan can sai ya kabbara ya sujuda wa kana yaq'udu baina sajdataini kuma yakan zauna gam tsakanin sujuda da sujuda hatta naqula qad awhama irin dai wancan riwaya ce ta Imam Muslim wannan kuma daga ainihin sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kamar yadda muka ce jama'a kun ji Malam Ibn Taymiyyah ga baki daya ya saki al'amarin magana akan mushabaha da kafirai ya kama karatu akan tsawo na sallah annabi sallallahu alaihi wasallam to haka za a yi ta yin wannan karatu akalla dai gashi yanzu an ji karatu na gaba ma shi za a yi watakila na gaba da shi ma haka za a yi ta yi sai an tafi can shafi na 192 sannan zai koma ya ce wa amma fi hadisi Anas bin mutaqaddim min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la tushaddidu sannan ya dawo tun daga nan tun daga shafi na nawa tun daga shafi na 179 sai a shafi na ɗari casa'in da biyu zai ba wannan magana haga ya ishi wani juzi eh na wancan da ya ce a kwarai kuwa cewa kan ku tsananta wa kanku wasu tsananta wa kansu Allah ya tsananta musu to shine da yake ta mana wannan sharhin akai kamar yadda ce saboda karatun ya ishe shi ne jama'a ba abin zai da shi in bai koyar da shi Allah ya gafarta musu gaba daya za mu tsaya nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum na'am